الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وهداها من ضلالة وعلمها من جهالة وبصرها من عمى فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وأنعم وتأمن وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد أكرم الله هذه الأمة غاية الإكرام حيث هداها هذا الشهر شهر الصيام شهر القيام شهر الوئام شهر اجتناب الحرام شهر القرآن شهر تفتيه أبواب الجنان شهر إغلاق أبواب النيران شهر تفصيل الشيطان فهذا الشهر مدرسة إيمانية ومدرسة أخلاقية ومدرسة اجتماعية ومدرسة صحية طبية ومدرسة اقتصادية يقول الله عز من قائل سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها الأفاضل إذا جاء هذا الشهر المبارك الشهر الكريم ماذا يجب علينا أن نتعلمه لنفوز ونفلح وندرك ما أعده الله تعالى فيه من البركات والرحمات والمغفرة وماذا نتعلمه من هذا الشهر وماذا نستفيد منه فينبغي أن نتعلم التقوى التي أبرز الله تعالى التي أبرزها الله تعالى كحكمة أولية من حكم الصيام فقال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول الألامة ابن حجر عليه رحمة الله إشارة إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآثار والأثقال التي كلفوا بها وأما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سببا لاتقاء المعاصي وحائلا بينهم وبينها والتقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه قال الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها فحوى التقى واعمل كماش فوق عرض الشوك يحذر ما يرى أيها الأفاضل وبعد أن تعلمنا التقوى من هذا الشهر فينبغي أن نتعلم الصبر الذي هو من معاني الصيام وأجر الصوم غير محسوب بحساب كما أن أجر الصبر غير محسوب بحساب يقول الله تعالى في محكم تنزيله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال على لسان حبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فداه أبي وأمي في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به يقول الألامة ابن القيم رحمه الله لقد كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري عن إجابة داعي الهوى المذموم كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه فإن كان عن إجابة داء الطعام والشراب في وقت مقصود سمي صوما أيها الأفاضل إن الصوم جمع أنواع الصبر الثلاثة كلها وهي الصبر على طاعة الله إذ الصوم طاعة عظمى من طاعات الباري جلت قدرته والصبر على ترك معصية الله تعالى إذ الصوم لا بد فيه من الكف عن المعاصي معاصي اللسان وسائر الأرشاد أخرج الإمام البخاري رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه ربي وآله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه ثم النوع الثالث الأخير الذي هو الصبر على المصائب فترك الأكل والشرب طيلة النهار مصيبة لذا لا يصبر بعض الناس الغ- لا يصبر بعض الناس الغافلين على ذلك فيأكلون ويشربون ويجامعون نهارا عمدا وتعنتا وعدوانا يقول الشاعر أين من ركب الذنوب اقترارا لا يخافون سطوة القهار قد أهل الهلال من رمضان شهر زلفى وتوبة وابتكار فاذكروا الله فيه ذكرا كثيرا واستجيروه من عذاب النار وارجعوا عن ذنوبكم بمتاب صادق واقلعوا عن الإصرار أيها الأفاضل نستفيد من هذا الشهر الكريم زيادة قراءة القرآن وتدبره ومحاولة معرفة تفسيره لذا تؤخذ مجالس التفسير ليل نهارا وتداء تلك الدروس التفسيرية في الإذاعات والتلفزيونات فهل تحضر مجلس تفسير يا أخي الفاضل أو تستمع إلى درس- درس تفسير في الإذاعة أو تشاهد في التلفاز سل نفسك وأدب بنفسك ولتكن إجابتك بعزم فقد أخذ الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة نتعلم أيضا أيها الأفاضل من هذا الشهر خلق الرحمة حيث يشعر الغني بما يشعره الفقير فيرحمه ويعطف عليه ويتصدق عليه ويعطيه وقد حثت الشريعة الغراء على إفطار الصائم أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع فيا أيها الأغنياء أنفقوا ما في الجيب يأتكم ما في الغيب وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أطعموا الطعام يجزكم الله لملك السلام يا من أنعم الله تعالى عليهم بالغنى والثراء أنفقوا على المحتاجين الفقراء يزدكم الله رزقا واسعا وهو رب الأرض والسماء فالإنفاق واجب أيها الأفاضل ولكن يزداد وجوبا في مثل هذه الحال التي كان النيجيريون فيها من فقر شديد وجوع عنيد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله حديث متفق عليه من رواية جرير بن عبد الله رضي الله عنه أيها الأفاضل أيها الأفاضل أيها السادة الكرماء يعلمنا هذا الشهر الكريم الاقتصاد في استهلاك الأموال فلا ينبغي أن نبذر أو نسرف في المآكل والمشارب يقول الله عز من قائل سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليكم حجيا قاصدا ونتعلم أيضا من هذا الشهر الكريم خلق التواضع حيث حيث نقضي جميع النهار في حال واحدة بلا أكل ولا شرب ولا جماع فالغني والفقير سواء والمعلم والتلميذ سواء والشريف والدني سواء والحاكم والمحكوم سواء فتوا... فتواضعنا لله في اتباع أوامره واجتناب نواهيه ونتواضع للدين في اتباعه فنتسحر في وقت واحد ونفطر في وقت واحد ونقوم في مسجد واحد ونقول دعاء واحدا عند الإفطار ذهب الظمأ وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بسيد بسنة سيد الثقلين فاستغفروا الله وتوبوا إليه وادعوه يستغفر لكم وادعوه يغفر لكم الحمد لله منزل القرآن والصلاة والسلام على رسوله الذي علمه البيان وآله وصحبه أولي التقوى والبر والإيمان وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين بالإحسان أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن دولتنا في زوغعة ومعزق فقتل هنا وتفجيرات هنالك فوجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة السانحة فرصة شهر رمضان فنتبع بعض الخطوات للخروج من هذا المأزق وهذه الخطوات هي تغيير ما للأنفس من شرك إلى توحيد ومن بدعة إلى سنة ومن معصية إلى طاعة ومن فجور إلى بر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم التوبة النصوح التي لها أربعة أركان وهي استغفار باللسان وإقلاع بالأبدان ونية جازمة في ترك الأودة للجنان ومفارقة سيء الخلال الخطوة الثالثة أيها الأفاضل الدعاء الدعاء بشروطه وآدابه الخطوة الرابعة كثرة ذكر الله تعالى في هذا الشهر المبارك الخطوة الخامسة الأخيرة فعل أنواع الطاعات والكربات هو هاتون كتبهم yana cewa me ya kamata musulmi ya koya a cikin wannan wata da muka shiga yau ɗaya gare shi Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam matuƙar girmamawa ya ba ta kyautar wannan wata mai albarka watan azumi watan qiyamul layli watan haɗin kai watan nisantar abubuwan da Allah ya haramta watan alqur'ani watan da ake bubbuɗe kofofin aljanna watan da ake kukkulle kofofin wuta watan da ake kama manya-manyan shedanu shugabannin shedanu a daddaure shi dan uwa masu daraja hakika watan ramadan watan azumi makaranta ce ta imani makaranta ce da mutum in ya so kuma Allah ya masa gamdakatar yake fita da digirora masu yawa na imani makaranta ce da ake koyon kyawawan dabi'u makaranta ce shi da ake koyon zamantakewar yau da kullum watan ramadanu makaranta ce ta samun lafiya makaranta ce ta koyon tattalin arziki Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana watan ramadanu shine watan da Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa saukar wadda aka yi daga allahul mahfuz zuwa baitul izza a sama ta daya shi alkur'ani ya kasance shiriya ga mutane kuma shi ya kasance bayyanarwa ne abubuwa ne da aka yi bayanin su na shiriya da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi alkur'ani waɗannan duk halayensa ne kuma yanayinsa ne kuma sufofinsa ne ɗan uwa idan wannan watan ya zo gashi ya zo yau ɗaya gare shi me ya waje ba a gare mu musulmai mu koya watakila idan muka koya sai mu aiwatar da abin da muka koya domin mu samu babban rabo kuma mu tsira me ya kamata mu riska mu sama cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadan mabayinsa a cikin wannan watan na albarkatai da rahamomi da kuma gafartawa me ya kamata mu ci gajiya daga gare shi na wannan wata dan uwa abu na farko da ya wajaba mu ci gajiyarsa shine tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala karara ya bayyana a cikin littafin sa mai girma hikimar farko ta yin azumi ita ce samun tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ku waɗanda kuka yi imani hakika mun wajabta azumi akan ku kamar yadda muka wajabta shi da waɗanda suke gabaninku al'ummatan da aka halitta kafin ku mun yi haka ne domin ku ji tsoron Allah ku samu tsoron Allah in aka yi azumi za a samu tsoron Allah shi yasa babban malami al-Allama ibn Hajar a cikin littafin Tafakkul Bari sharh sahih al-Bukhari yake bayani yake cewa a cikin wannan ayar akwai nuni akan cewa an wajabta azumi akan waɗanda suke kafin mu an wajabta musu ne ya zama tilas a kansu kawai don a ɗora musu wahala ba don su samu lada ba. Saɓanin wannan al'ummar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam zaɓaɓɓiyar al'umma. Allah ya wajabta mata azumi ne domin ya zama sanadiyar jin tsoron Allah. Domin azumi ya zama shamaki a tsakanin masu yinsa da saɓan Allah. Malamai suka ce abinda ake ce ma tsoron Allah shine aiwatar da abaibaɗan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a yi su kuma a nisanci abaibaɗan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a yi. Shi ya sa mawaki yake cewa ka kyala zunubai ƙananansu da manyansu in kai haka to wannan shi ne tsoron Allah. Ka zama a rayuwarka kamar mutumin da ya kasance yana tafiya ne akan kaya yana jin tsoron abin da yake gani. Haka ake son mutum ya rayuwa. ‘Yan uwa, bayan mun koyi tsoron Allah a cikin watan Ramadan ya wajaba mu kuma mu koyi sifa ta haƙu. Domin azumi daga cikin ma'anoninsa akwai ma'anonin haƙuri, daga cikin ma'anonin haƙuri akwai ma'anonin azumi an cakuɗa su. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana su masu haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cika musu ladarsu ne ba tare da kirga ba. A wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam al-hadisul qudsi yace Allah subhanahu ta'ala yana cewa azumi nawa ne kuma ni nake takawa ba a lissafa ladar da ake ba mai azumi kamar yadda ba a lissafa ladar da ake ba mai hakuri hada ciki babban malami al-imam ibn qayyim Allah ya ji kansa yana cewa lokacin da azumi lokacin da hakuri abin yabo ya kasance ana yin sa ne dan zaɓin mutum ba an matsa maka bane kai hakurin ya hana ka dukkan wasu abai da za su sa ka bi son zuciyarka wanda bin son zuciya abin zargi ne sai ya kasance shi haƙuri yana da matakai kuma yana da sunaye gwaggwadon abin da ya rataye da shi idan ya kasance haƙurin da mutum ya yi na hana kansa ne a game da sha'awar cin abinci ko sha a wani lokaci ke bantacce sai a kira wannan haƙurin sunansa aji ashe haƙuri azumi ne azumi ma hakuri ne ɗan uwa masu daraja azumi ya tattaro dukkan nau'ukan hakuri guda uku haƙuri akan biyayya ga Allah haƙuri akan barin saɓan Allah haƙuri kuma akan musibu domin azumi biyayya ce ga Allah biyayya mai girma sannan azumi ba zai yiwu ba sai an kame daga dukkan saɓan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana saɓan nan na baki ne ko ko saɓan nan na sauran gaɓoɓi ne الإمام البخاري دون سنفتت حديث رواية سجدنا أبو هريرة رضي الله عنه يشي ما يكي صلى الله عليه وسلم يشي duk wanda bai bar maganar ƙarya ba kuma bai bar aiki da maganar ƙarya ba to Allah subhanahu wata'ala ba yi da bukata a gare shi sai ya tsale shi da azumin da ya sha yin banza ya sha kishi banza Allah shi kyauta sannan a cikin azumi tabbas akwai haƙuri a game da musiba domin dukkan mutumin da ya kame bai ci abinci ba tsawon yini guda tur bai sha ruwa ba tabbas an jarrabe shi in kuma ya tsayu akan wannan to hakika ya ci jarabawa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zaka ga wasu daga cikin gafilallai gafilan mutane ba sa iya yin haƙurin wannan yinin sai ka samu a cikin al'ummar mu matasa suna shaye-shaye ko suna ciye-ciye shaye-shaye ba ma na halas ba a watan raba ba. ‘Yan kuwa masu daraja, bayan mun koyi sifa ta haƙuri, ɗabi'a ta haƙuri a cikin wannan watan, kuma za mu koyi ƙari a kan karatun alƙur'ani da nake da da kuma tadabburinsa. Da ƙoƙari na sanin tafsirinsa, shi ya sa ake shishirya majalisoci na tafsiri a dukkan watan Ramadan. A yada waɗannan tafsiran a kafafen yada labarai waɗanda ake ji da kunna da waɗanda ake kallo da ido. Ya waje ba, ya kai ɗan uwa mai daraja, ka tambayi kanka, shin kana halartar tafsiri? Kana sauraron tafsiri? Kana kallon tafsiri da ake yi a talabijin? Kai kanka wannan tambayar kuma ka ba kanka amsa. sannan amsarka ta zama ta aiki wato bayan ka amsa ka canza الإمام البخاري ده الإمام مسلم سنتكد حديث رواية ابن عباس رضي الله عنه ما يشي من ذن الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا كوا يوان كوتا ألوك تند من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفي كوتا صوتي شيني لوكة رمضان a lokacin da mala'ika Jibrilu alaihi salam yake zuwa su yi darasin alƙur'ani shi da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karantawa, mala'ika Jibrilu alaihi salam yana ji, mala'ika Jibrilu yana karantawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji mu fa'ala mudarasa. Sakiruna Abdullah ibn Abbas yace wallahi na rantse muku da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kyautar alkhairi fiye da iska wacce aka koro ta aka aiko ta in iska ta zo daga sama ba ta mun bacciya ta ce wannan masoyinta ne wannan makiyinta ne kowa ba shi da ke to mazan sama ya fi ta kyauta dan uwa sannan za mu koyi sifa ta tausayi a cikin wannan wata na ba. a lokacin da mawadaci yake ɗanɗana abin da talaka yake ɗanɗanawa ka saba kullum sai ka ci abinci kila sau uku a rana sannan abincinka ya gagari yaro kowane abinci za ka ci kana cin abincin ne a matsayin ka fi ƙarfin shi ba abincin ya fi ƙarfin ka ba da ƙyar yake ci to sai aka ce ka yi musharaka ka yi tarayya da ƴan uwanka talakawa waɗanda ba su da shi ka ji abin da suke ɗanɗanawa wannan zai koyar da kai dabi'a ta tausayi da tausasawa sai ka ga bayan ka ɗanɗana abin da ɗan uwanka talaka yake ɗanɗanawa sai ka ji wannan ya tunkuɗa ka zuwa bari ka yi masa sadaka ka ba shi kyauta ka ciyar da shi kamar yadda kai ka saba tsawon shekara kake ci ba tare da matsala shi yasa shari'ar musulunci ta faɗaitar a game da ciyar da mai azumi al-imamu ahmad ibn hanbal Allah ji kansa da wani sun fitar da hadisi riwayar sahabin annabi sallallahu zaidu dan khalidu radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ci yadda ne azumi kwara ɗaya tak to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada irin ladar mai azumi a wata riwaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fayyace al'amari ya ce ba za a ɗibo ladar mai azumin ba ne kana da ladar ka kai da kai azumi shi ma da ka ciyar da shi yana da ladarsa sannan kuma sai a kai da ka ciyar da shi a baka irin lada kana da lada biyu ke ladar ciyarwa da ladan azumin da kai wannan ba karamar gara ba ta bace ya kuma wadata larabawa suna faɗi a cikin karin magana suna cewa ku ba da abin da ke cikin aljihunku sai abin da yake wajen Allah gaibu ya zo muku ku ji kan waɗanda suke ƙasa sai wanda yake sama Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tausayin ku ciyar da abinci Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kasance sarki kuma mai aminci sai ya saka muku ya ku waɗanda Allah ya muku ni'ima ta wadata ku ciyar ciyarwa wajiba ce a shari'ar mu ta musulunci ba mustahabbiya ba amma wajabcinta na karuwa a cikin wannan hali da 'yan Najeriya suke ciki na kakanika ɗazi nake ji a rediyo duk da raki ba kyau ake fira da wani a BBC yana cewa to wallahi ni dai na waye gari ba ni da abin da zan ci a irin wannan a rediyo duniya na jin shi tabbas ko ba da gaske ba ne wani abu ya kama da haka ana cikin talauci ne tsanani ana cikin yunwa wacce ta wuce gona da iri ɗan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda baya jin tausayin mutane Allah ba zai ji tausayin sa in dai baka jin tausayin mutane kai kadai gidanka kanshi zai rika tashi sauran mutane kuma ko oho to manzon sallallahu alaihi kai ma Allah ba zai ji tausayin ka Allah shi tausayi ‘yan uwa, wannan wata yana koyar da mu tattalin arziki a wajen kashe kuɗaɗe da muke yi a cikin gidajenmu. Bai kamata mu zama masu almubazzaranci ba a wajajen abin sha ko kuma abai baɗanci. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, ya ku ‘ya'yan Adamu, ku riƙi adanku a kowane masallaci, ku ci ku sha, kada ku yi almubazzaranci kan ku yi ɓanna Allah baya son masu ɓanna. Allah yana siffanta mummune yana cewa su ne waɗanda idan za su ciyar ba sa almubazzaranci sannan ba sa makwadanci sai dai suna tsayawa tsaka tsaki su ba da gwagwadon abin da ya kamata a bada annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarta mu yana cewa kullum ya ku musulmai ku bi hanya matsakaiciya yan uwa wannan wata na Ramadan yana koyar da mu sifa ta tawazu kankantar da kai ga Allah a lokacin da muke ɗaukan yanayi ɗaya ba tare da ci ba, ba tare da sha ba, ba tare da saduwa da iyali ba. Talaka da mai kuɗi su zama matsayinsu ɗaya, malami da almajiri su zama matsayinsu ɗaya, maɗaukaki da makaskanci su zama matsayinsu ɗaya, shugaba da talaka su zama matsayinsu ɗaya. Sai ka ga muna yin tawazu ga Allah a wajen bin umarninsa da nisantar haninsa kuma muna tawazu ga addini wajen bin su sau da kafa ni sahur lokaci ɗaya, ni buɗe baki lokaci ɗaya, ni ƙiyamun laili lokaci ɗaya, sannan mu faɗi addu'a ɗaya wacce manzo Allah suna yi karantar da mu a lokacin da muke yin buɗe baki. Tabbas manzo Allah sallallahu yake ce mana kishi ya tafi, sannan jijiyoyi sun jike, sannan tabbas lada ta tabbata a wurin Allah. ‘Yan uwa, ƙasarmu tana cikin wani hali na tashin hankali wanda bai ba wanda ya dace shi bai koyi ga kowa ba kisa kan tashin bama bamai kan kasar mu tana bukatar wasu abubuwa daga gare mu yan uwa masu daraja mu yi amfani da wannan damar ta watan Ramadan domin mu riko da waɗannan hanyoyin guda biyar da za a ambata mana muna fatan in mun yi amfani da waɗannan hanyoyin da aka fahimce su a cikin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle mu da idan rahama mu fita daga cikin yanayin da muke ciki abu na farko yan uwa shine canza halin da muke ciki daga shirka zuwa tauhidi daga bid'a zuwa sunna daga sabo zuwa ga biyayya ga Allah daga sharri zuwa alkhairi daga fajirci zuwa kyautatawa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce tabbas baya canza ma wata al'umma halin da take ciki sai idan ta canza ma kanta hanya ta bi ɗan uwa bayan mun canza yanayin mu mutu ba mu yawaita istighfari da baki mu nisanci sako da gaɓuɓuwan mu ni niyyar ba za mu sake komawa sako ba da zuciya sannan mu rabu da mutanen da suke samu mu yi sako hanya ta uku ɗan uwa mu yawaita addu'a addu'a da sharɗanta da ladubbanta shin halal sharaɗin farko ce ƙarfin niyya da yaƙinin Allah zai taɓa mana addu'an mu aiwatar da addu'a lokacin da muka aikatar da wani aiki na alkhairi kamar lokacin da za mu yi buɗe baki ana karɓan addu'a a wannan lokacin lokacin da muke kiyamun laili ne yawaita addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fitar da kasan mu daga wannan tashin hankali da take shi da sauran kasashen musulmai gabaki daya dan uwa hanya ta hudu mu yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yabansa yi masa tasbihi yi masa takbiri yawan hailala salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin wannan wata hanya ta biyar ta karshe mu ƙara aikata ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi suna da yawa shi yadda ƴan uwanmu ina ƙara ina ƙara nannage akan wannan shi yadda ƴan uwanmu musulmai tabbas ana da bukata kuma ka ba da abin da kai ma ka san za ka ci a gidanka ba abin da za ka san ba za ka ci a gidanka ba za ka je ka ba wani ka ba da abin da zai amfani ɗan uwanka musulmi ka ciyar da shi abu mai amfani ba abin da za ka ba shi wata kila sai ya buƙaci ma ya je ya saida don ya ci abin da ya sai abin da ya kamata ya siya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yanta a cikin wannan watan Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya tserar da kasanmu ya fitar da ita daga cikin wannan yanayi ya Allah muna tawassuli da wannan azumi da muke yi ya Allah ka ji kanmu ka gafarta mana kada ka kama mu da abin da wawaye daga cikin mu suke aikatawa ya Allah ka shiryatar da batattu daga cikin mu ka karantar da jahilai daga cikin mu ka azurta talakawa daga cikin mu ka ba waɗanda ba su da lafiya daga cikin mu Allahumma hadina fi man hadai wa atina fi man afai wa barik lana fi ma a'tai واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجثنا غيثا حنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آتنا في الدنيا يا ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود الغافلين والنصارى الحاقدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنهم لا يعجزونك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم منزل السحاب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء رسولنا الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صائر الأصحاب والآل أجمعين والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون